أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسج الأمة وجهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فإن الله تبارك وتعالى قد انقطع السبل بيننا وبين الكفر والكافرين هذا الانقطاع صراحة في القرآن وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الانقطاع بقوله خالف اليهود والنصارى عباد الله الكفر هو نقيض الإيمان بالله الواحد القهار وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى وقد أتى الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر والتغطية لأن الكفار جهدوا نعمة الله التي سب عليهم من نعمة الإيجاد والإهياء والإرضاء وغيرهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها خلاف المؤمنون هم يعترفون بنعمة الله ثم يشكر الله عنها في أنواع مختلفة يعبدوه لا يشرك به شيئا ويطيعوه في الشدة والركع في منشأ والمكره في الغنى والفقر هكذا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم في العادة والعبادة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون عباد الله أنزل الله تبارك وتعالى آية في القرآن الكريم فيها نهي شديد عن موالاة الكفار والمشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم وأن ذلك مناف للإيمان ومكالفة لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومناقب للعقل الذي يوجب الحظر كل الحظر من العدو فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما علمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون عباد الله عجب الله تعالى في موالة بعضنا الكفار في غرد مختلفة من أغراض الدنيا بسبب السياسة وغيرها يقول الباري سبحانه ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم انظروا عباد الله في شأن الصحابة رضوان الله عليهم قواهم الله عرضهم ليغيظ بهم الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آخر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شقعه فآزره فاستقلد فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالوحي إنه على ذلك جدير قدير alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata da Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman tonyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka samu cikin shiryayyun bayinka hakanan wanda ya bata ba za samu mai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala a sammai da kuma ƙasai muna shaida tare da ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne jakadansa ne da ya zo da alkur'ani da musulunci gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi uwana cikin addinin allah babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shiryar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu sharin da yake abinda aka kaga shi aka bashi gurbin zama cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata mako musu gidan zuwa ga gidan wuta Allah ya sani bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah a mu sani cewa sakonni da Allah ta'ala yake turowa bayansa domin su zamto faɗakakku su zamto wayayi su zamto sun fita daga cikin duhu zuwa haske to sakonni ne da suka zo cikin alkur'ani da kuma sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau muna goma ga watan takwas watan sha'aban hijira na da shekara 1444 kutubar mutu yau a wannan yini mai albarka za ta tattauna ne game da irin hannunka mai sanda da Allah ta'ala yake mana da kuma ka yi fitowa makarara da yake yi mana game da zamantakewarmu da wanda ba musulmai ba mu zauna da su alhaz bisa taka tsantsan da rashin ba su amana da rashin amincewa da su da rashin haɗa gwiwa akan wata bukata ta biya duka ƙur'ani ya zo mana bayani filla-filla kan wannan ɗan uwanka shi ne musulmi abokin shawararka shi ne musulmi abokin surrunka shi ne musulmi Allah ta'ala ya ja kunna ma'agura bai da yawa la tattaki zo bi tanatan min turiku la ya aluna kuma kabalan wato ma'alitu kar ku ɗau surrunku an ce baƙin li'annahu bi'a Allah ya kinaya da baban a wannan aya domin ciki ba haushi ma ce ba da tuwa kai shi karka fito da abin da ke cikinka na sirru ka je ka faɗa ma wanda ba addinin ku ba domin wata buƙatar ka ta duniya ta biya Allah ya ce in dai kana da imani ba za ka yi wannan ba in kuma kayin to ma'ana ka zare kanka cikin layin masu imani zamantakewa ana yi da su makotaka siye da siyarwa da sauran mu'amalai na duniya amma akwai sha'ani na addini da sha'ani na shugabanci da sha'ani na jagoranci to wannan ba inda aka daga ma kafa ku hada baki da kafiri akan ku yi mulki ko ku yi shugabanci ko ku yi sauran addini ba wannan ba zamto alal hazm akan wannan ita duniya Allah ya kama domin ya jarraba mu ga abu muna so amma sai samu da doka ga abu ba masu sannan kuma sai sama da doka a kansa musani ya yan uwana masu albarka a Allah ta'ala da kansa yanke wani alaka ya yanke alaka tsakanin musulunci da kafirci ya yanke alaka tsakanin musulmai da kafir wannan yankewar alaka sara'atan abu ne wanda karar ne ba wani sakai ba wani lallabawa abu ne karara ya fito a ƙur'ani malamai suna cewa inda Allah akwai wa'ansu mutane da yake kunya su a duniya to annabawa ne inda da wanda Allah zai musu kara a ƙur'ani to annabawa ne to amma ku duba yadda Allah yake faɗa ma wa annabi Ibrahim alayhi salam game da babansa da yake ba musulmi bane wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mu'idatin wa adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah ku duba kalmar da Allah ya magana da ita lokacin da annabi Ibrahim Allah yake faɗa masa ka fahimta babanka abokin adawar Allah ƙarar Allah ya faɗa wannan aduwwun lillah makiyin Allah abokin adawan Allah ɗansa shi ne mai matsayi na biyu duk duniya gaba ɗaya daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wata halitta mai matsayi abin allah kuma annabi ibrahim alaihi salam amma allah bai ji kunyarsa ba bai ɗaga masa ƙafa ba game da mahaifinsa to kai kuma waye za ka lallaɓa ka dinga wani kewaye-kewaye a kan sanka da san ranka na duniya a kan kafiri ko kafirci musulunci bai da wannan ba wannan in gida yi sarahatan ne abu ne ƙarrafi ko manzan allah ya bayyana wannan a hadisai da yawa inda yake cewa khalafun yahudu wan nasara duk inda suka yi kusaba musu duk inda suke manzala ce saba musu za ku yi in sun yi hagu dama yan hagu ne ku yi dama in sun yi yamma dama su yan yamma ne ku yi gabas haka manzan Allah ya ce ya ce su suna barin gashin baki ku ku bar gemu ku sare gashin baki ba sa mu'amala da matansu idan matan suna al'adar haida idan bai yahude ko ba nasare matan suna haida to ko abinci ta girka ba zai ci ba ko ruwa ta kawo masa ba zai sha ba to sai manzo ya ce ku saba musu ko ku zauna da mu'amala da matan ku na aure ku ci aure ce kai ba za ku da su ba ku zauna ku dai sai abinci ku ci ku sha ruwa sun kawo ku saba ma yahudawa annabin ka ne wanda zai jagorance mu zuwa aljanna insha Allah yake faɗa mana wa khalaqul yahud wal nasar mu sani ya ƴan malamai suna cewa shi kafirci shine naqidul iman shi ne abin da yake warware imani duk kafiri ba shi da imani ya warware imaninsa ko ya kwashe wata albarkarsa daga gaban Allah subhanahu wata'ala kuma ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafiri to ya karyata manzon Allah ne yasa shi yasa ya zama kafiri kai kuma mumini ka gaskata manzon Allah yasa ka zama mumini duk inda kafiri yake ya karyata alqur'ani yasa ya zama kafiri yasa wata rana Ahmadu dan Hanbal Allah ta'ala ya kara masa rahama wanda yake ci masa imamu ahlus sunna wal jamaa dalibansa suna gani idan wani kafiri ya zo sai ya rufe ido ya rinse ido ya sa hannu ya rufe idonsa sai daliban suke cewa alga ta malan kallon kafiri ma haramun ne sai ce a'a ba haramun bane amma ni ido na ba zai iya karfin kallon mutumin da ya karanta manzon Allah kallo na ido to wallahi kafiri bai isa Ahmad dan Hanbal ya kalle shi da idonsa ba rinsa idonsa yake ya ce idona ya kalli mutumin da ya ce mazan Allah ƙarya yake idona ya kalli mutumin da ya ƙarita alƙur'ani to ya zai da kalle shi mai zai da shi wannan shi ne salon magabata ma'abota suna game da mu'amala da kankanai ba haɗin gwiwa ba ba ƙuya a yi mitin a kan tabbatar da wata manufa ta duniya ba masani ya bayi allah masu albarka malamai suna cewa kafirci shine asitru wa tagdiya rufewa da lullubewa duk inda kafiri yake to ya lullube wata rahama da jin kai da wata farla da Allah ta'ala ya masa yayi inkarin ni'ima da wanda Allah ta'ala ya masa domin duk inda kafiri yake jahidu ni'matallah iya jayayya da ni'imar Allah wanda Allah ya kwararo ni'ima akan mu gaba daya matsayin mu na halittunsa ni'imar sabarwa da ba ma nan ai hal ta'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura sannan kuma Allah ya samar da mu ni'matul ijad sannan Allah ya raya mu ni'matul haya yayi ka ya raya ka ya ma arzikin abinci abin sha numfashi wani mahalli yaya zuriya dangi da sauransu wannan Allah ne yayi ma sannan ya ma arzikin abin da zaka bude bakin ka kasa ko tuwo ko abinci ko ruwa duk Allah ne ya so yi ma wannan wa gairihim da waɗansu waɗannan ni'imomi to kai kayan da Allah ne amma kafiri bai yadda ba duk inda kafiri yake iya jayayya cewa ba Allah ba ne yi wannan kai kuma kayan da Allah ne yi wannan to ta ina za ku haɗa hanyar da shi ba abokin tafiyar ka bane ba abokin tsoro ka bane ya arifu na ni'imata Allah ya suma yake nuna sun san abin Allah ne amma suna inkari ma'ana suna gane masu karyata Allah cikin ni'imominsa khilaful mu'minun sabanin masu imani wanda su ya atarifu na bi ni'imatillah suna tabbatar da kan cewa duk ni'imar da suke cikin ta to Allah ne ya musu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuka ganta ta tare da ku to daga Allah take sannan summa yashkurullaha anha sannan duk mai imani iya gode wa Allah game da ni'imar da masa fi alwa'in mutarifa bisa nau'o'i mabambanta juna wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in za ku zauna ku dinga kidayen ni'imomin Allah ba za ku iya girge su ba ya abuduhu la yushriku bihi shay'a su masu imani suna bauta wa Allah ba su hada shi da wani suna bauta masa shi kadai wa yuti'unahu suna yi wa Allah da'a fi shiddati war raha a cikin tsanani da cikin wadata shi yasa malamai suke cewa ana gane imanin ne imani idan guguwa ta girgiza mutane idan tsanani ya shigo ana gane mai rauni imani idan kuma Allah ya yi ruwan ni'imarsa ga al'umma nan ma ana gane mai imani amma tafiya irin wannan haka a tafi saka taka to a galibiya duk akwai masu imanin ƙarya suna narkewa cikin masu imanin gaskiya amma yaƙi ma Allah ya ce an yi sa muku yaƙi kutiba alaikumul qitalu huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah ya ce li yamiza lahul khabisa min at-tayyib ita jarrabawa ko girgizawa a duniyance ko fare na dukiya da duniya za ta kawo to ana ake gane mai imani da mara imani ba a yawan sallah ba ba a kiga wani identity na kama ba a imani Allah ya ce nan amma akwai wahala a ganin ka zaka zauna Allah ya ce ba nan ba amma akwai daɗi abun za ka tafi a nan ake gane imani amma ba a wani abu makamantan waɗannan ba to Allah ta'ala yana cewa su masu imani suna godewa Allah suna masa ɗa'a cikin tsanani da kuma wadata filiman shaɗi wal makara a cikin sarransu da abin da ransu baya su duk suna yi wa Allah ta'ala ɗa'a sannan firgina wal faq sannan duk masu imani suna yi wa Allah ɗa'a cikin wadatarsu da talaucinsu haka nan suna yi wa mazan Allah da'a fil ada wal ibada a cikin mu'amalarsa ta yau da gobe da kuma addininsu da ibadarsu duk suna yi wa mazan Allah da'a wannan qur'ani ne yake faɗa mana wannan wal mu'minuna wal mu'minatu Allah ya ce mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibincan al'amarin sashi ne sai Allah ya ce ya'muruna bil ma'ruf duk inda masu imani suke suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga mummuna sannan Allah ya ce wa yuqiquna Allah wa rasula suna yi wa Allah da'a suna yi wa manzon Allah da'a sai Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan mutane tabbas Allah zai musu rahama Allah ya samu da cikin su Allah yake cewa wa yuqullah wa rasula la'allakum turhamun yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a za ku samu rahama a gobe alkiyama bayan Allah masu albarka Allah ta'ala ya saukar da aya a Qur'ani aya cikin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan aya akwai hani mai tsanani amma walatar kufa a kan ka jibinci kafirin ko ka zama kuna mitin da su a ɓoye a kan manufofi na duniya akwai hani daga allah ta baraka wa ta'ala ya hana kowane akwai hani game da haɗin gwiwa da mushirikai a wurin zobe ake cakwa haɗin gwiwa duka allah ta'ala ya ja kunnen mukadirai da mushirikai karku yi da su wa ilqa'il mawadda ilayhi kuma ku jefa musu soyayya ku ji kuna son su ko ku yi wani abin da za su na suna son ku duk Allah ya hane wannan wa anna zalika manaqul iman imam al-bagawi a tafsirin sa yake cewa wannan fa iya kore imani ba ku ji magana ba ta wasa bace hada gwiwa da kafirai akan manufofin duniya to imam al-bagawi ya ce munafil lil iman wa maqalibatu lil millati ibrahim al-khalil kuma saba wa addinin Allah ne addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi alayhi salam wa manaqirun lil aqli kuma abu ne da yake warware hankali wanda hankalin ya ce ma kai taka tsantsan da makiyinka hankali abin da yake cewa ke duk inda hankali yake yana nusar da kai abu mai kyau da abu mara kyau mai kaunarka da mara kaunarka to qur'ani kullun iya nuna mana cewa kafirai ba abokai kaunar ba ashe in kana son su kana kaunar su a zuci ashe hankalinka ma ya tafi kenan tunda hankali iya nusar da kai ka gujewa abin da zai cutar da kai Allah ta'ala yake faɗi ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani abdullahi dan abbas na cewa ya abdallah idza sami'ta ya ayyuhal ladina amanu ya kai bawon Allah duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu fasma fatma anna sam'ak kan nutsu ka saurara sosai ko dai ku yi ko kar ku yi dai biyu ne da in Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ko ku yi abu kaza ko kar ku yi abu kaza to Allah ya ce ya kuma su imani la la annabi yake kada ku riƙi maƙiyina maƙiyinku ko masoyi la tattaki zo aduwi wa aduwakum auliya kar ku riƙi maƙiyina haka Allah ya ce duk kafiri maƙiyin Allah ne wa aduwakum ku masu imani duk inda kafiri yake Allah ya ce maƙiyinku ne ƙur'ani ne yake ba mu labari maƙiyina in ji Allah maƙiyinku ku masu imani masu sallah sai ya ce auliya kar ku riƙe su masoya tulquna ilaihim bil mawadda har ma ku je kuna jeba musu soyayya kuna nuna kuna son su kuna tare da su wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq kuma duk inda kafiri yake inji Allah ya karyata abin da yazo muku na gaskiya shine alqur'ani duk inda kafiri yake yace qur'anin ka ƙarya ne to in ma dai da tunani a zuciyarka ta yaya zaka jibanci al'amarin mutumin da ya karyata maka qur'ani mu fa ba mu ki ba a yau din nan akan qur'ani mu koma ga Allah mu tafi lahira wallahi tallahi duk mai imani bai ji wannan ba da aulakanta alqur'ani a gabanka ko a ƙaryata kana gani ƙwaran ya tafi wannan shi ne cikar imani to wanda kake nema ku haɗa gwiwa da shi ko ku yi alaƙa da shi a ɓoye to Allah ya ce ma ya ƙaryata alqur'ani ƙur'anin ya ce ba gaskiya ba ne aurenka da kai da matarka ƙarya ne aikin hajjinka da kai ƙarya ne zakar da kake bayarwa ƙarya ce sallar da kake shirme ne shi ne ma'ana ƙarya da ƙur'ani ya yi duk mutumin da ya ce ƙur'ani ƙarya ne wannan yake nufi duk abin da muke na addini ya ce ƙarya ne shirme ne ta yaya za ka zauna da wannan mutum ta yaya za a ƙulla ƙoyar alaƙa da shi tulƙuna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq sun kafirce da abin da ya zo muku na gaskiya wani abu na gaba Allah ya ce yi kuri junar rasulu wa iyau ba mu da abin ƙauna ba mu da abin bege a zuciyar mu musulmi kamar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kiran mu ya fita a kansa ba annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim Allah ya ce manzon Allah ne cancanta akan masu imani akan rayuwarsu in baka ji zaka iya mutuwa akan manzon Allah ba imanin ka bai shiga ba to Allah ya ce su kafiran nan su ne suka fidda manzan Allah daga gidansa ba don iya so ba suka takura masa suka matsa masa yi kurjunan rasula suka yi sanadiyar fitar manzan Allah daga gidansa daga cin iyalansa ya ce wa iyakum da ku ku sahabbai Allah yake faɗa mana wannan yi kurjunan rasula wa iyakum an tu'minu billahi wa'ada don kun ce kun yi imani da Allah shi kadai shine ba kawai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizul hamid ba ku ci kayan su ba ba ku barar musu ba ba ku kashe nasu ba ba ku ci dukiyar su ba me suke jin haushin ku dan kai kun ce kun yi imani da Allah shi kadai shikenan kawai in sun ce sun yadda da kai to akwai abin da suke so su fisga a gunka ne amma ƙarya suke Qur'ani ya zo da maganar cewa ga sunan sun fidda manzon Allah wa iyakum dan kun ce kun yi imani da Allah shi kadai in kuntum karajin jihadin fi sabili wabti ga amardati har in kun kasance za ku yi jihadi dan Allah dan neman yardarsa tusiruna ilaihi bil mawadda har kuna koye wata soyayya zuwa gare su kuna zama kuna mitin a koye to Allah ya ce wannan ba yake da imani ba tusiruna ilaihi bil mawadda Allah ta'ala yake cewa wa qad kafaru bima ja'akum wa wa iyyakum an tu'minu billahi wa tusiruna ilaihi bil mawadda wa ana a'lamu ma akhfitum wa a'lamtum Allah ya ce ni na san abin da kuka koye da abin da kuka bayyana in ma kun yi wani abu a koye da su to wallahi Allah ya sani ya masu ya tashe ka ya tona masu in ma kun yi wani abu a bayyana kuna ganin kun isa ba mai hana ku to shikenan Allah iya na kuma iya madakata Allah ya ce wa man yafa'alu minkum faqad dalla sawas duk wanda ya aikata irin wannan to Allah ya ce ya bata bacece ya bace wa hanyar gaskiya in dai kai soyayya da kafirai ka kulla wata alaka da su a ɓoye don san duniyarka to Allah ce ka ɓace wa hanya madidici Allah ya ce in ya suka fuku duk inda kafirai suke in sun samu dama a kanku ya kuno da kuma ada za a zama to tattattu maƙiya a kanku wannan ya bayyana ya bayyana ya bayyana ga umar ɗan kaɓa abu lu'ul almajusi abu lu'ul al-majusi ainihin masallaci ya shigo da ya shigo masallaci ya yi shigar musulmai ya zo sahun gaba ya tsaya ya nuna shi musulmi ne sallah zai ashe ya yi koyi wani mummunan abu a zuciyarsa ya samu wuka mai dafi ya ajiye a gefensa sai da aka tada sallah umar ɗan katsaba ranar juma'a irin wannan da asuba iya sallar juma'a a bolu alamajin sai ya samu wuka mai dafi ya tsoka mai ce akwai ɗaya da daban kafiri ne ya zo ya sanya duniyar musulunci gaba ɗaya ta ɗimauta a lokacin gabacinta da yammacinta an kashe amirul muminin kafiri ne ya sama wannan bakin cikin waƙad kafaru bima ja'akum min al-haq Allah yace in yaskahukum yakunu lakum ada mu dawo gida ma abin da ya faru a Najeriya ai tarihi ba ƙarya bane waye kace sardauna kafiri ne waye kace muftala Ramad Muhammad kafiri ne waye ya kashe Sani Abacha akai poisoning nasa kafiri ne waye kashe muku yar aduwa akai poisoning nasa kafiri ne bincike ya nuna su ne wa ya kashe ta bawa balewa su ne wa'ansu taurari wanda Allah ya bugo da alkairai a ƙarƙashinsu suka nuna ba sa san su ba sa ƙaunarsu suna shiga ta musulunci ko a ingila in ka gasar da ko ta bawa balewa da shigar musulunci za a su sun na su musulmai ne suke ta musulmai baƙin musulunci suke yi ba amma sanadiyar arna kakirai suka kashe su suka raba su da duniya domin su dasa mana baƙin ciki a rabu duk mutumin da ya kashe babanka ko ya zagi babanka ko kisan ka ne duk mutumin da ya kashe sahabin manzon Allah dan wata manufa ta duniya ta ya zaki kaunace shi yakunu lakum ada Allah ta zama tatattun makiya gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida harshen su da hannayensu da suka da zagi wa wadu la takfurun ko ya burin su ku zama kafirai inji Allah burin su ku kafirta bayan Allah musai shi ba Allah mamaki yake da kansa iya mamaki in ya ga musulmi iya san kafiri Allah mamaki yake wallahi Allah mamaki yace ha antu ga kuna ku din kuna ji Allah da ku yake magana ha antum ulai ku din ga kuna dai tuhibbuna kuna son su su kafirai Allah ya ce wallahi bunakum sun ba su fasa son akwai mutumin da bai gane wannan fasara ba tuhibbunahum wala yuhibbunakum kuna son su su ba sa son ku Allah da iya misali yake wa tu'minuna bil kitabi kulli Allah ce ku kun yadda da alqur'ani gaba ɗayansa daga Allah yake su goma su yadda ba wa idza laqukum qalu amanna duk inda ku haɗu da su a wani mitin da ku a wani yarjejeniya a kaza kaza kasa ɗaya al'umma ɗaya Allah ce ƙarya suke yi wa idza khalaw addu alaykum al'anamila min al-ghayz in kun yi mitin da su idan kun taho kun shigo mota Allah Allah suke kafin ku zo gida ku mutu Allah haka yi fada kuna juya baya za su hannu su ciza a baki domin bakin ciki sun ganku da lafiya da rufin asiri da wadata fasa su abdu alaikumul anamila min alghayz bakin ciki suke da ku Allah ce kul mutu bi ghayrikum sai dai ku mutu da bakin cikin ku Allah sai yayi wa musulmi rufin asiri ko kuna so ku ba ku Allah ta'ala wannan yake faɗa ku duba sahabban manzon Allah da Allah ke ba mu labari Allah ya ce ya gina sahabbai sun yi ƙarfi daga cikin sababin da ya sa sabai su kai karfi domin kafirai su bakin ciki ya ce muhammadu rasulullah annabi muhammadu ma'aikin allah ne wallazi na ma'ahu waɗanda suke tare da yi sahabai kenan a shuddawu alal kufari haka allah ya ce ƙarar yake baya wani sa kai ba suna tsanantawa kafirai ya ce a shuddawu alal kufari amma sai ce ruhama ubainahu abinda ke junansu suna rahama suna jin kai ina ma za mu ɗau wannan ina ma za mu ɗau wannan koyi na sahabai mu dinga jin kan junanmu muna ba wa junanmu uzuri muna yi wa junanmu fatan alkhairi ba mu dinga yi wa junanmu fatan tsiya da bala'i ba to kafirai sahabbai ba sa su matsa musu suke yi amma game da masu imani tausaya musu suke tarahum ruk'an sujadan za ga sahabbai masu ruku'i da sujada yabdaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yardar Allah kuma suna neman farla daga Allah subhanahu wataala sima'um fi wujuhin min asari sujud zaka kamannin su a wajen sallah fiska su goshe su daga cikin alamomin da suke sujjada zalika mathalun fi tawra wannan misalin su ne a taura haka Allah ya musunta su wa mathalun fil injili haka misalin suke a injila kazar in akhraja sai Allah ce kamar wani tsiro ne da Allah ya fidda shi akhraja shabahu fastagala fastawa wannan tsiro ya fito ya girma ya zama abin sha'awa ya zama abin bankaye tsoron ya kai inda ake bukata ya kai zai bada amfani sai Allah ce saboda liyagiza bihumul kufa domin kafirai su gan su yi bakin ciki Allah ya gina sayyidina Abubakar dan kafirai su yi bakin ciki Allah ya gina Umar dan Khattab dan kafirai su yi bakin ciki Allah ya gina Usman ya gina Aliyu ya gina Abdurrahman dan Auf ya musu arziki ya musu rufin asiri daga cikin manufar akwai kafiri ya gani ya mutu da bakin ciki haka Allah yake amma kai zaka zama sanadiyar farin cikin kafiri kuma an yi ba ai baki li yagiza bihumul kufar domin kafirai su gan su yi bakin ciki su mutu da damuwa to wannan shine sahabban manzon Allah da Allah yake ba mu labari kuma ku sani wallahi qur'ani ya ce mana kafiri bashi da amana bashi da alƙawari ku san wannan qur'ani ya ce kafiri bashi da amana bashi da alƙawari duk alƙawarin da kuka yi da su ƙarya ne duk amanar da kuka kulla da su sun ci amana qur'ani ne yake faɗa muku wannan la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma wa ulaikumul mutaqun Allah ce duk inda suke ba sa kiyayewa mu'minai alƙawari ko ta dangantaka illan wala zimma illan alƙawari zimma yarjejeniya Allah ce wala ba sa kiyayewa la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba sa kiyayewa mu'mini alƙawari ko yarjejeniya ga manzon Allah ya ishe mu misali shawa danginsa ne ‘yan uwansa ne abu jihar da su abu lahab duk suna da alaƙar jini da shi amma me ba su mai bana baladi sun so su kashe shi ma ya bar duniyar ba abin da ba su masa ba sun ɗauko dutse za su jefa masa iya ƙasa suna sama allah ya mai ishara ya tashi an ɗauko timbin raƙuma ko mahaifar raƙuma an zuwan jefa masa domin ba sa son sa ba sa ƙaunarsa saboda addini ya ce allah shi kadai to kai ɗin ma haka za su yi ma an sun samu dama a kanka tunda suke wa manzanka suke wa sabai kai kuma waye ba komai bane kai akan wadancan mutane to ga abin da suke musu Allah ya ce la yakuna fi mu'minin illa wala zimma wa ulaika humul mutadun kafirai ba daga musu gaba sai dai ka mutu akan kai yadda su ne sama da kai lokacin uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe sahabbai da yawa ya kuma gibgi da tsirarin sahabban da basu mutu ba ga raunuka a jikinsu a lokacin abu safiya da su abu jahi sun koma gefe suna murna suna celebration yakin udu ya kare sun ci nasara akan musulmai sai suna can gefe sun hangi manzan Allah da sabai a gefe guda ya suke cewa a fi kun muhammad a cikin kun muhammadu yana nan sai manzan Allah ce ba za ta jibu karku amsa musu a fi kun ibn kuhafa a cikin abubakar yana nan yana ibi na bin wahab ya ce falatu jibu ku amsa musu a fi kuma ibn kaddaf abu sabi ne ke cewa a cikin ku kusa habbai a cikin ku dan kaddaf umar yana nan manzala ce kada ku amsa musu shan kyale su ya suke ce a ala hubal a ala hubal ma'ana gunkin hubal ya ci nasara hubal ya ba mu nasara mun kashe musulmai sai manzala ce ba za ku mayar musu da amsa ba ba za ku mayar musu da martani ba duba ga sahabai a kwance a mace ga wa'ansu da rauni har ma ana maganar an kashe manzan Allah din ba sai manzala ce ku mayar musu da martani sai sahabai suka ce manzala me za mu ce sai ce ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah shine madaukaki kuma shine mai girma ba wani hubal suke cewa lana uzza wa la uzza lakum kafirai suke cewa muna da uzza ku ba ku da uzza manzala ce ku mayar musu da martani sai masahabai suka ce manzala me za mu ce musu sai manzala ce ku ce Allahu maulana wala maulana muna da majibincin al'amari Allah kuma ku da shi to ku duba a fagen yaƙi fa ga musulmai a kwanci a cikin jini amma mazan Allah bai daga kafiri ka ba dan an taba janibin Allah kai ko me duniyar da za a ma alƙawarin me za ka samu a hada baki da kai a kashe addini a kashe yan uwanka musulmai akan abin duniya za ka mutu duniya za ta kare saboda ka wannan ba ɗabi'ar masu imani ba ce abu na biyu sani ya yan uwa misalai dai sun gabata cikin kutuba abin da ya faru da annabi ibrahim da babansa abin da ya faru a nigeria mu ta yanzu ga ta inda suke yi wasu mana illa suka mana ta'annuti wanda wani abin sai dai mu mutu da bakin cikinsa ba zai warke ba duk kuma su ne ga sunan mana zaune su saboda wannan kudu ba ta mace yau tana nuna muku cewa ka yadda musulmi dan uwanka ne a duk inda yake sabani kada ya raba ka da musulmi rashin fahimta kar ya raba ka da dan uwanka har ka je ka yi auren zobe da kai da ba wanda ba musulmi ba wannan haramun ne duk inda musulmi ke dan uwanka ne in yayi sallah fa iya ba da shaidar kai Allah kake bauta zai ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ba ni kadai ba har kai kai da muke fadan da kai har kai nake ba da shaida a gaban Allah kai ma bauta masa kake kuma har kai ina ce ihdinas siratal mustaqim Allah shirye da mu tafarki da shi har kai abokin fadan abokin adawar har kai nake yi wa amma ba kafiri a ci idan ka zo assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin a cikin tayya har dan uwan naka da kake fada da shi har shi iya ci saboda ka mu gane musulunci ne an fare da dai hada sabani ba zai goge wani alaƙa ba saɓani ba zai sa mu watsi da irin wannan ni'imar da Allah ya ba bayan Allah da ya ƙarshe sani kan cewa a waccan aya da Allah ya ba mu labari cikin suratul mumtahana aya ta farko akwai Hatib bin Abi Balta wata rana ya ji manzon Allah zai ce yaki ya faɗi gunda za a je yaki domin iya cikin musahabbai to Hatib bin Abi Balta iya da ƴan uwa kafirai a gunda manzon Allah zai je yaki sai ya rubuta wata wasiƙa sai biya wata mata idan ta je ta ba su rana kaza da lokaci kaza manzon Allah zai zaki su fice daga gun kasu tsaya to sai Allah ya ba manzon Allah wahayi gaban da haɗu bi manzon Allah sai ta da Ali ibn Abi Talib da Miqdad bin al-Aswad da Zubair bin al-Awwam su uku Miqdad ma shine wanda in shiya suke cewa iya cikin bakwai din da basirar da ba bayan manzon Allah ya bar duniya suka tafi suka sami wannan mata sai na ce kawo wasiƙar da mazala ce makarba a gunki ta ce wallahi ba mu ba wata suka gura sai dina ne cewa za mu face face da ke wallahi tunda mazala ya faɗa mana kuma akwai ba zai mana ba ke ƙarya kike mazala gaskiya ta warware kitsan ta dauko wasiƙar ta sata a kitsonta za ta kai wa kafirai abinda manzon Allah zai zo da aka zo sai mazala ke tambayar haɗin me yasa kai wannan har ka rubuta wasiƙa kai wa kafirai zan zo ya iya saboda me kai wannan sai ce wallahi manzon Allah ba dan ba da imani ba ba don ina shakkar imani na ba ina da ‘yan uwana na jini a cikin kafirai to shi ne nake so kada ka zo ya iya ritsa da su bargo wannan shi ne manufata sai mazan Allah ya ce to Allah ya fi shi da umar ɗan ka tsaye ce da'a ne azribu uluka mazan Allah ban dama na fille mai kai sai ce a'a ai ya ji yakin badar a mai alfarma Allah ya ce duk wanda ya je badar ya gafarta masa abin da ya ce ci haɗin bin abi balta ake wasiƙa ya rubuta kai wa yansu tashi kar manzan Allah ya zo ya yake su kai kuma ake kuya da kai ake mita akan akasar musulmi da musulunci akan duniya da abin da ke cikinta wannan ne kamata sani ya yan uwa siyasa abace wanda wajibi ne ma a yanzu mu shige ta a matsayin na musulmai wajibi ne mutanen kirki cikin musu ga siyasa domin irin flashin din da duniyar Najeriya ta dauka a yanzu wajibi ne ku duba dai abin da ya faru kasa nasara idan mun ce nasara wani ba zai gane ba kirista wanda yake iyakan najeriya da nijar wanda yake iyakan najeriya da kamaru da chadi da ghana da togo da benin umarni ɗaya suka ji da gugu malaman suka ɗauka suka ƙi son zuciyarsu suka zaɓi abin da shugaban su ɗora musu kowa ya san wannan ba bakon abu ne kowa ya sani kowa ya sani duk kiristan najeriya inda zai yi zaɓe wannan umarni bai saba masa akwai yan pdp cikinsu akwai yan apc cikinsu akwai yan npp a cikinsu amma duk suka ƙesar ransu suka zaɓe nasu domin siyasarsu mai manufa ce ba irin siyasar wacce mara manufa manufar kanmu kawai duke su malam ja'far allah ya ci kansu da rahama da hida malam albani allah ya musu rahama 2007 an yi zaɓe a lokacin a cikin wa'azozin suna cewa kada ka yi siyasa don manufar kanka ko dan an dadada maka yi ko dan an bata maka yi a'a kai siyasa dan manufar al'umma da addini kai siyasa dan manufar al'umma da addini wanda duk maganganun su duk wanda zai yi siyasa ya shiga dan manufar al'umma sa da addinin sa addinin sa al'umma sa amma kai personal din ka kai kadai to kar kai siyasa dan kankin kanka kar ka wani wannan duk bayanan malamai ne mu sani kan cewa yanzu ga falashin nan an yi an yi zaɓe sun samu kuri'a sama da miliyan shida a najeriya sama da miliyan shida tsakaninsu da wanda ya ci zaɓen mai miliyan ɗaya da ya ɗaru to kun san tun daga yau tun daga ran asabar ladi sun sa dan bar fara aiki zuwa 2027 kuna sanar da wannan ku ne kuke bacci kuke siyasa don kuɗi don taliya don shinkafa don gari amma su don manufa suke yi ko nan da shekara hamsin za su yi shugaba nasu ɗan addininsu wallahi sun sa ɗan ɗanbar da ba za su yi waye ba sun sa ɗanbar da ba za su yi waye ba a kullum gaba za su ka duba ka gani yadda muke da musulmi masu rauni daga nan zuwa shekara hudun nan adadin musulmi nawa masu rauni za su siya da kuɗi su ba su kuɗi adadin musulmi nawa za su yi wa alkawari don duniya idan sun yago wata miliyan ba shi kenan sai ga ana nema a yi hannun riga da su wannan haɗarin iya gabanmu ba in ya suka hukum ya kunu da kuma ada'a in sun samu dama a kan ku tatattun makiya za su zama ita Allah ku yadda da wannan ko ba ma doron duniya wallahi sai kun gane fasa ta zuku na mahaƙurlo kafiri ba abin yadda ba ba abokin amana ba ku yadda da faɗin Allah ku yadda da faɗin manzan Allah kar ku ba su dama duk inda za su yi farin ciki toshe ku duk inda za su sa su damuwa toshe ku ka sa su damuwa haka ake so musulmi ya zama liyaji zabi hul kufar tun daga yanzu sun fara aiki dan 2027 wallahi sun fara yi wallahi sun fara yi na faɗa muku wannan saboda ku gane abin ba na wasa bane yaƙi ne gadan gadan ya doso musulmai ya doso musulmai zai shafi masallacinmu zai shafi azuminmu zai shafi iyalanmu duk shugaban da ya shugabance ka to komai naka iya ka isa in ya ga dama yau zai ce kar ai sallar juma'a kuma wallahi ba za a yi ba baka isa ka zo kai ba to ka sani kar mu gadarwa da ƴaƴanmu da jikokinmu na bakin ciki yanda su sarda wanda suka gida kasan nan suka biya musulmi priority har abin muke ganin da dama dama a yanzu sun sa namu sojoji sun kara musu da tsawonsu da girmansu duk saboda kar mu ga wannan bakin cikin ne ba kai yanzu akan buhun shinkafa ko ka tikata din taliya sai ka sayar da rayuwar jikan da danka ka danka rayuwarsa a hannun kafiri in yanda sassar da wasu tafawa balewa haka suka yi da yanzu ina miki za mu kai labari wasu ranci zai dauko ba zai dauko ba to mu gane wannan shine manufa in ana koye koye to yanzu karar za a fito a faɗa muku duk inda kafiri kar a kulla baki da kai a cutar da musulunci a kasa ku gane wannan siyasa mai manufa ake yi ba manufar kai na ko kan gwamnati addini da ƙarshe a wannan zaɓe da aka yi a nan mun faɗa muku cewa sama da shekara 2050 kafin Allah ya dace duniya ya ce ranar 25 ga watan february 2023 ya kuma da zai ci zaɓa da aka zo bajetin na shekara duk shekara a ramadan na bara a dare ne da kadari Allah ya ce wanda zai ci zaɓen nan wana ne Allah ya sani mu kawai dai min yi aka zo da asuba kuma Allah ya tabbatar abin da ya ko ya ga dama Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki abinda muke zato na alkhairi Allah ya linka shi abinda muke tsoro na shari Allah ya rufe shi Allah ya datse shi Allah ta'ala muna roƙon ka yanda muka baka amanar mu har zuciyar mu mu dai mun baiwa Allah zafi to Allah yanda muka yi imani da kai Allah ka tabbatar da imani mai amfani Allah ka sanya mana albarka zaben da yake zuwa na rana ita yau shi ma muna yi wa Allah irin wannan fadaci Allah ba mu da dabara ba mu da wayo ba mu san gobe me za ta aika ba gobe a gunmu makauniyar gobe ce ba musa abin da zai faru Allah yadda muka baka amanar mu a zaben da ya wuce Allah wannan ma mun baka amana zami duk abin da zami na so da kauna da goyen baya amma Allah ka zartar da abin da ba alkhairi gare Allah ko muna son mutum in ba shi da alkhairi Allah karka ba mu shi Allah ko ba ma son mutum in iya da alkhairi Allah ka ba mu shi Allah ka canja tsoron mai koma aminci gare shi Allah ka taimake mu Allah ka mana albarka duk masu san addini da musulunci Allah ya taimake su duk kafirci da kafirai Allah ya ruguza shi Allah ya daidaita shi Allah ya fata-fata da shi Allah ka daga rayar mu Allah ka ba mu haɗin kai Allah ƙara fahimtar da mu alƙur'ani da sunna Allah ta'ala ka taimake mu kamar albarka ba za mu sauko ba za mu yi wa ɗaya daga cikin dattawan mu addu'a malam Muhammad Yalwa wanda rana ita da muka yi sallah yunda dattijan ne yake zauna nan yake zama kowa ya sani tunda aka bude masallacin shekara uku da watanni da shi muke sallar juma'a amma rana ita ma iyakun har muka yi daurin aure yana nan amma ranar ladi Allah ya kaɗe shi ni zan iya tafiya kai ma za ka iya tafiya duk mu duka za mu iya tafiya ya sa manzo Allah ce duk abin da za ka yi to ka yi shi kamar ban kwana kake da shi ya sa gaskiya ba a kunyar faɗar ta ba a jinkirta ta aikin alkhairi ba a jinkirta shi baka san me lahazar ka ta karshe manzo Allah ce in zaka yi sallah salli salatul muwadda kai sallah sallar mai ban kwana in kai juma'a ka kaddara wata juma'a ba za ka yi ta da rayuwarka ba to yayi juma'a kuma Allah ya Allah ya karbe shi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa iya da tarihi game da dattawa suke faɗa sama da shekara 40 shi ya fara jagorantar sallar ahlus sunna a nan gari haka magabata suke faɗa aka yi ta rigima kawo da ɗauri da barazana amma ya ce eh ya ji ya gani ya tare zaɓe zai yi kuma yi kuma Allah ya rage har yanzu yanzu Allah ya so zai kuma gare shi Allah ya yafi masa ayyukansa da yana alkhairi Allah ya tabbatar masa da su abinda ya nufa kwarai a rayuwarsa Allah ya yafi masa Allah ka ga cikin tsarin ka taimake mu ka tsere mana mutuncin mu da iyalan mu da gidajen mu da masallatai mu da kasuwannin mu Allah ta'ala ka mana albarka ba za mu sake gushewa ba ku yan uwan mu a Maiduguri ranar Lahadi da ta gabata sun sami irtila'in gobara a kasuwar saman da market wanda an yi asarar biliyoyin kudi to muna adon Allah ya mayar musu da alkhairi duk abin da aka rasa na duki Allah ya mayar da linkin ba linkinsa akwai yan uwanmu a Kano su ma kasuwar kurmi ranar talata na ma wata gobarar ta tashi shaguna sama da tamanin sun kone to muna adon Allah ya mayar musu da alkhairi mu kuma Allah ya tsare mu tsare mana dukiyar mu da tsare mana rayuwar mu da imani Allah ya shiga mu Allah ya mana albarka Allahumma inna al-islam wal muslimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم وانصر اعداءك اعداء الدين اللهم وانصر اللهم وانصر جميع المسلمين اللهم قضل اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم وانصر عبادك الصالحين اللهم ارفع رايه الاسلام اللهم ارفع رايه الاسلام يا رب العالمين اللهم وانصرنا على اعدائنا اللهم وانصرنا على اعدائنا يا رب العالمين اللهم وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله